الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله العليم القدير جعل البيت مثابة للناس وأمنا وشرع الحج إليه فرضا ونفلا ورتب عليه جزاء وأجرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه خطب الناس فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فهجوا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله لقد بنى الله دينه واقامه على اركان خمس فمن اقامها فقد فاز وربح ومن فرطها فقد خاب وخسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا نعيش اليوم باذن الله ما هذا الركن الأكير ألا وهو حج بيت الله الحرام فالحج تشتاق إليه القلوب المؤمنة فهي رحلة قدسية يعمر المؤمن فيها وقته بالعبادات المتنوعة ويتذوق فيها من حلاوة الإيمان ويدرك من خلالها حقيقة الإسلام والأخوة الإيمانية فالحج له شأن في قلوب المؤمنين وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجا كيوم ولدته أمه ومن نعمة الله تعالى بعباده أن جعل الحج مرة في العمر فإذا توفرت فيك شروط الحج وانتفت عنك الموانع وجب عليك المبادرة سئل الشيخ ابن أثيمين رحمه الله تعالى هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي فقال رحمه الله الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاعه أن يؤخره انتهى كلامه رحمه الله فما دمت مستطيعا فأد ما افترض الله عليك لأنك لا تدري ما يعرض لك في- من العوارض يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإنك لا تدري ما يعرض لك واختر من المال أطيبه فإن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا معاشر المؤمنين والحج له شروط خمس أو ست فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج وهذه الشروط هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وأن يكون مستطيعا بماله وبدنه وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم لها والأصل في الحج أن يفعله العبد بنفسه وقد جاء في السنة ما يبيح الاستنابة فيه لل- لل- للعجز أو المرض أو الموت فقد جاءت امرأة من خصم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراهلة أفأهج عنه فقال صلى الله عليه وسلم نعم وموانئ الحج أيها الإخوة كالآتي الحصار بالعدو الثاني حبس السلطان لشخص أو ذمته والثالث الرق الرابع الزوجية فللزوج منع زوجته من التطوع بالحج الأبوة فللأبوين منع الولد من التطوع بالحج استحقاق الدين فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من هجاج بيت الله الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يسر ولا تعسر اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقد ديوننا اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمركم بذلك في فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى yan uwa musulmi a Allah tabaraka wa ta'ala ya gina addinin musulunci bisa ga shika-shikai guda biyar haka Allah ta'ala wato yayi musulunci na ɗauke da shi wato shine shika-shikai ginshikai guda biyar wannan gun- ginshikan ginshiki na farko shine wato shaidawa babu wani abin bautawa bisa ga dacewa in ba Allah ba subhanahu wataala sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya turo shi dan ya zo ya karantar da mu yanda za mu yin addini mu yi koyi da shi mu yi biyayya gare shi mu bi shi idan muna son tsira ita ce hanya ɗaya ɗaya guda ɗaya wadda za a samun tsira kuma a samu aljanna banda ita babu wata hanya sannan kuma a tsayar da sallah a bada zakka a yi azumin ramadan rukuni na ƙarshe na biyar wato shine zuwa hajji ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wato a makka don haka ya ku uwa musulmi a yau cikin wannan wato ɗan lokaci namu za mu rayu ne mu tattauna wato akan wannan rukuni na ƙarshe shine hajji hajji wani abu ne wanda duk zuciyar mumini wanda yake wato mai imani yana shauƙi yana so yana ƙamna na cewa Allah subhanahu wata'ala ya gwada mashi ya je wannan wajen don haka wani balaguro ne wanda yake wato mai tsarki balaguro na ibada balaguro wanda yake wato na Allah subhanahu wata'ala mumini idan ya samu kanshi wato a wannan wajen zai rayar da zuciyar shi da ibadoji kala daban-daban ga sa'ayi ga dawafi tsakanin safa da marwa ga karatun alkur'ani ga zikirin Allah ga kaza ga kaza ibadoji kala daban-daban daban-daban ga tsayuwar ranar arafa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da duk annabawan da suka gabace shi abinda suke gayi kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya koyan wa musulmi dan haka dai wato dan musulmi idan ya samu kanshi a cikin wannan aikin yana jin wani irin ɗanɗano na imani wanda duk a rayuwar shi da yake ta rayuwa bai taɓa jin irinta ba zai jinga jin wato wani ɗanɗano na imani inda ake so wato mumini ya kai ga mataki na imani zai ji cewa wato ya fara kaiwa wannan wajen yana jin wato daɗi a cikin zuciyar shi Allah subhanahu wataala ya sanya mai wato wani jin daɗin rayuwa saboda yana cikin wata ibada wadda take wato mai matukar girma sannan kuma ji shi haji da shi ne ake fahimta hakikanin addinin musulunci don za ka ga wato duk duniya ce baki ɗaya duk wani lungu da wani saƙo kalolin mutane iri daban-daban akwai wanda suke karkata zuwa ga fari akwai masu karkata zuwa ga ja akwai masu karkata zuwa ga masara akwai kuma bakake akwai kaza kowa duka an haɗa a wannan wajen kuma cikin tuwa guda ɗaya kuma ba wanda ke jin cewa shi ya fi wani ko kuma shi daban yake da wani an game duka ana wani aiki wanda yake guda ɗaya don haka wato wannan ibada aikin haji wato yana nuna ma mutum hakikanin addinin musulunci shine haɗin kai a yammacin duniya kake ko a gabacinta ko a kudancinta ko a arewacinta dukkanin ku duk ɗaya kuke kuma duk musulmi kuke kuma duk ku haɗa kanku kanku ya zamanto wato baki ɗaya banda musulunci suwa suke da irin wannan taron sai addinin musulunci shi ke da wannan taron guda ɗaya a duk duniya a je a tare wato a waje daya kuma haka Allah subhanahu wataala ya tsara mana addininmu kowane lokaci wato za ga an ware wata haduwa wadda take wata ta dara wata wata ta dara wata kaga duk sati akwai haduwar juma'a duk shekara akwai haduwar idi sannan kuma yan an je ga babban haduwa kuma ita ce aikin haji Allah tabaraka wataala duk ya sanya mana wannan cikin ibadojinmu dan ya zamanto muna da alaka da juna da sanayya da juna da kuma yin rahama da juna da kuma gane a samu wato sanayya tsakanin kai da wani in ba aikin hajjin ba ina za ka samu ina za ka sanin wani amma yanzu sai ka san wani wanda yake wata duniya can daban daga wannan aikin sai ya zamanto kun hada alaka sakamakon ko jirgi ya hada ku ko wurin kwana ya hada ku ko a mina kun hadu ko a arafa kun hadu ko a muzdalifa kun hadu ko a wato wajen jiwa ko wani abu makamancin wannan sai ga wato alaka ta haɗu to kuma dama haka musulunci yake so musulunci ba so yake kwararraba ba ku yi ta gaba wanga ya can wanga ya can da musulunci so yake wato wasu dalilai su zanki haɗa ku kuna haɗa alaƙoƙi da zumunci a tsakaninku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma shi hajji wanda aka yi shi wanda babu sabo a cikin shi babu wani sakamako da Allah yake bada in ban da aljanna to jama'a duk wanda Allah ya kawo shi wannan duniya menene yake so idan ya hita daga gare ta ya samu shine kawai ya samu aljanna shine ribar rayuwa wannan shi ya ci ribar rayuwa in ba a samu aljanna ba an tabe an yi asara an yi asarar rayuwa kuma an shiga uku Allah ya kare mu yake yayi ya koyan wa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana hadisi yace duk mutunan da wato yayi aikin haji bai yi wani abu ba wanda ya shahiya wato harakar wato mata ko wasu maganganu wanda suke ba su kamata ba sannan kuma wato bai yi fasikanci a ciki ba zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi yana tasbe da zunubi karami ko babba a wanke yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mana da ya sanya wato wannan hajjin sau ɗaya ne ya zamanto wajibi a kanka a din rayuwarka sau guda ne yake zama wajibi kawai idan ka yi wannan hajjin ta farilla ka sabke ta a kanka shi kenan wasu malamai suna ganin idan Allah ya sa kai mawadaci ne bayan da an ɗauki wasu shekaru babu laifi ka ƙara komawa amma ba ma maslaha ba ce ba daidai ba ne a ce duk shekara sai ka je wani mutumin wato sai ce shi duk shekara sai ya je a'a ya kai bawan Allah so ake wannan damai kaɗan janye wannan wurin inda duk musulmin duniya duk mai hali duk shekara sai ya je ai sai a yi ta kashe mutane saboda tulmutsutsu ai abin yayya su ma ba za su yi karɓar bakuncinmu ba mun yi yawa duk duniya ce ba ko da abin da ake sai dama da kuɗi ake sai dama to masu sai dama ɗin su kansu sai abin ya ishe su sai abin ya zama musu masifa amma cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala so guda ne kawai yake zamantowa wajibi a shekara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wannan magana a cikin sahabbai sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi duk shekara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya kyale shi sai daga baya manzan Allah ya ce mishi in kuka ji na tsaya wani wuri ku zanki tsayawa nan wurin yanzu da kace duk shekara inda na ce eh da duk shekara din duk musulmin duniya mai kudin tahiya yana da ikon ta da dolin dole sai ya tayi farilla ne gare shi kuma da ba za ku iya ba abin sai ya gagare ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ce don haka ko da kana da hali ba daidai ba ne yanzu wani sai ya ɗauko fasfar ɗin shi ya ce maka diba nan ka gani duk shekara diba ka gani biza nawa aka mana ta haishi duk shekara sai na je kaga zuwa na 20 kaga zuwa na 25 talatin to ai baka yi daidai ba baka yi daidai ba ai ba daidai ba ne duk shekara ku je ku ta cika wurin wanda ya yi bar ma wanda bai yi ba kuma dama hatta yan cikin saudiyan ba duk shekara ake ba kowa dama ba kowa a buɗe take ba sai ka cike takardu sai an san su wane ne mutum kaza aka bada cikin saudiya bana su ne za su yin hajji misali sai kuma ka je ka cike duk takardun da ya kamata a ce ka cike kenan sai a san ya ka cikin wa'anda za ku yi bana ba kowa ake bar ma kowa ba kuma za ka ga idan lokacin yayi akan hana yan gari yin dawafi duk yan gari su hakura da yin dawafi su bari baki su yi ta yi in yan baki suka ta yi su so sai su zaki zawa su nai ba don komi ba don saboda mi wato tsari kuma a rage cinkoso don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana shi wato a cikin shekar a cikin rayuwar mu baki da wato so ɗaya ne kawai don haka ya kai bawan Allah idan wato duk sharaɗan haji suka tabbata suka cika gare ka to ya kamata ka mai da niyya ka gaugauta ka je ka sabke wannan faralin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya mu rayuwarka albarka wato ka kare samun wato wani imani kama san ma menene musulunci kuma menene duniya menene rayuwa wai duniya ya take dan wanda duk bai bai halarci irin wa'annan tarurrukan ba ba ma ya fahimtar wato wannan hakikai dan sai ya tunanin wato ita duniya nan inda yake gani bakin take wannan wato yana kara ma mutum ababe da dama hatta cikin wato sanin duniyar karan kanta don haka ya koyan wa musulmi an tambayi wato sheikh ibn usaimin dangane da hajji ga wata matsala da dama malamai sun tattauna akan ta cikin littattafai akwai sabani cewa shin shi hajji daga lokacin da Allah ya baka ikon tahiya ga kuɗi ga lahiya baka da wata matsala daga wannan shekara ya kamata a ce kai sauri ka tai ko kuma a'a ka zamna ka yi ta jan ƙaba ba laihi sai lokacin da ka shirya ka ga dama sannan sai ka tai kai ne misali Allah ya baka iko kana da dukiya kana da lafiyarka ba wani abin da ke iya hana ka ka tafi tun wato demil kenz Allah ya baka dama amma a ce baka tafi baka bari sai bana misali sannan sai ka tai ba daidai bane ba wannan a shari'a abin da ke wajibinka shine tun waccan shekarar da Allah ya baka ikon kawai gaggauta ka tafi saboda rayuwa ba a hannunka take ba kuma Allah tabaraka wataala shike jijiyo da al'amura sai ga wani abin ya faru kuma wannan din ya faru mun gani a shekarar bara waccan da bara wanda bamu taba tsammani ba duk wanda yake da shekara 40 shekara 50 bai taba sanin wato a ce an yi aikin an yi washin aikin haji ba in aka gaya mai za a yi washin aikin haji sai ce ina in an tada waga duniya ko kuma in duniya na nan in dai duniya na nan ai zai wahala ba zai yi ba to sai ka gashi mun gani da idan kenan ita dama unwani kake da ita jama'a dama ko ta duniya ce ba a wasa da ita in ka same ta kai unwani da ita in ba haka ba kuma wucewa take shikenan wata rana sai dai ka ji labari sai dai ka ga wa'anda su ba su yi wasa da ita ba ga sunan suna cin gajiyar dan haka kenan Sheikh Ibn Usaimin yake cewa abin da ke ingantaccen zance shine cewa hajji daga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ikon tahiyyar ta gaugauta kawai ka tahi da wuri kakka tsaya kana jan kafa kakka tsaya kana ta kara wasu shekaru wani mutumin yana ta tunanin a'a amiliyoyin nan nawa sai sun kai kaza sai sun kai sai sun kai fanta ba sama sai sun tabo ko ina sannan in hidda a'a ya kai dan uwa musulmi ka ji tsoron Allah ka take aikin haji yau ka sani aikin haji na daga cikin wato fa'idojin shi shine yana gusar da talauci akwai hadisi akan haka dan haka na daga cikin fa'idojin shi yana gusar da talauci kuma sannan akwai wurare wanda za ka yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi addu'a ka Allah ya yi maka buɗin da ma duk tun da ka faro harakokin da kake yi ma babu irin wannan buɗin baka ga irin shi don haka dai ya ku bayan Allah abin da ke wato ingantaccen zance shine bai halitta ga mutum ya zanki can kafa yana ɓata lokaci gashi kuma damar ta riga ta samu gare shi don haka ya kai bawan Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wannan ikon to kai sauri ka gawata ka je ka sauke wannan faralin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora akan ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku gawata zuwa ga zuwa ga aikin haji saboda ɗayan ku bai san abin da zai fujiro mishi ba daga baya wanda zai iya hana shi tahiya kuma dan haka mutum ya zabi dukiya wadda take mafi kyawu mafi tsarki mafi zama dukiya halak ya biya wannan aikin wato ya je ya aikin shi na haji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarki ne tsabtatacce ne mai kyau ne baya karba sai abin da ke da kyau idan dukiya ba ta da kyau Allah tabaraka wa ta'ala baya karban wannan aiki dan haka ya ku yan uwa musulmi haji yana da sharuɗa sannan bayan wa'annan sharuɗan da zamu ambata yana da wasu abubuwa wanda kuma in sun waru akan mutum to suna hana shi ya tahi na daga cikin wa'anga sharuɗan wa'anda dole sai sun cika ga mutum kafin wato ya tahi shine na farko ya zamanto musulmi ne ba kafiri yake ba na biyu ya zamanto kuma ya balaga dan wanda bai balaga ba in yayi aikin hajji to kuma in ya balaga sai ya saki wanda bai balaga ba idan yayi aikin hajji dirrar da kuma ya balaga din to kuma ana neman shi sai ya sake wannan aikin na hajji abu na gaba shine hankali idan mahaukaci ya aikin hajji shi ma idan Allah ya bashi lafiya ya samu lafiya kenan sai ya sake sannan akwai hurriya wato shine yanci kasancewa ka ba bawa kake ba idan bawa yayi aikin haji kenan shi ma duk da aka yanta shi sai ya saki hakanan kuma wato mutum ya samu istita'a istita'a wato shine kana da dukiyar tahiya kenan ba a ce mutum sai ya rikici ba ko sai ya rangame rangame a Allah ya hore maka abin da zaka taya to ku da ku ake magana akan wagga farallar haji wanda Allah bai hore ma ba shikenan ba a magana shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san bai bashi iko ba wato a samu jikin shi lafiya yake kuma ga dukiyar tafiya ita mace ana ƙara mata da wani sharaɗi guda ɗaya yanzu sharaɗi biyar muka zano ita mace kenan za a ƙara da sharaɗi guda ɗaya a musulunce shine mace ba ta tahiya aikin hajji sai in tana tare da muharramin muharrami ya hada da ko dai miji ko uba ko kane ko magaji ko ɗa idan tana da wannan wato shine kenan za ta tahiya aikin hajji haka nan ko kuma kanan ubanta ko magajin ubanta ko kanan uwarta ko magajin uwarta to haka wa'annan su ne dai dama wa'anda babu aure tsakanin ita da su to suke iya taya tare da ita ta je ta yi aikin haji don haka ya koyan uwa musulmi haji asalin shi wato shine mutum shi ke zuwa ya yi da kanshi amma a cikin sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana nuna mana cewa idan akwai wani uzuri wanda yake mai karfi kamar gazawa mutunan ya riga ya gaji bai iya aiki ya tsoho sosai ta ba ko kuma saboda yanayi na rashin lahiya da wamammiya wadda ba a tunanin an warke ko kuma ma mutunan ya riga ya rasu to ana iya wakilta wani ya je ya je mai aikin haji wata mace ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah wato farlancin haji ya zo ya tarar da mahaihina kawai ya riga ya tsuwa ya riga ya tsuwatu bai iya tabbata bisa ga dabba in za a tahiya da shi aikin haji tunda ita tana magana ne wato a garin tana magana ne wato a cikin makka an ce a hajjatul wada ne ta yi wannan tambaye ta ce mahayinta ba zai iya tabbata bisa ga dabba ba ya haura kumi a zanki wannan tahiye-tahiyen ajecen ajecen don haka ya rasulullah kana ganin cewa a fa'ahujju anhu zan iya mishi aikin haji ni in wakilce shi in mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata eh kina iya kije ki mishi don haka yawan musulmi hajji ana iya yi ma mutum kamar yadda muka faɗa idan akwai tsuwa wanda ya kai matuka ta yadda ba a yayin aikin ko kuma rashin lafiya wadda take da wamammiya da ba a tunanin za a warkewa ko kuma ma mutumin ya riga ya rasu ya rasu mahaifinka ne ya riga ya rasu kai kuma daga baya Allah ya mabudi Allah ya baka arziki kai kuma ka san har ya koma ga Allah bai bai haji ba kana iya kai ka je ka mai haji in ho kai kai naka in ho kai kai naka sharadin wani ya ma wani aikin haji shine ya zamanto wanda za ya yi din shi yayi nashi ka sabke naka farali to sannan sai ka je kenan sai ka yi ma wani don haka ya halatta kenan wato irin wannan yaron kenan da Allah ya mai budi bayan mahaifin shi ya riga bai yi aikin hajji ba shi yaron ya tayya shirya wata shekara ya je ya woma mahaifin shi ko kuma in baya da lokaci baya da dama ya samu wani ya biya mai komi da komi kuma ya bashi abin da za ya guzuri ya bashi ma wani abin da za ya za ya biyan wasu 'yan bukatocin shi can da sauransu ya aika shi shi ya taya yi mishi amma shi ma wanda za ya taya din ya tabbatar ya yi nashi don haka wa'annan kenan su ne sharuɗa sai kuma abubuwan da ke hana yin aikin hajji ya koyan wa musulmi a gurguje wato shine kamar ya kasance makiya sun zo sun shiga tsakaninku da hanyar da za ku wucewa ku je makaɗa in akwai irin wannan to abin da zai iya hana kenan aikin hajji na farko kenan kana da uzuri idan baka tai ba abu na biyu shine ya zamanto ana tsare da mutum ko hukuma ce take tsare da shi ko kuma hukuma ta tsare wato dukkanin dukiyoyin shi sakamakon wasu abubuwa da suka faru gare shi wannan shine abu na biyu abu na uku wato shine bauta ya kasance mutunan bawa ne karkashin mai gidan shege kuma mai gidan bai yarda ba abu na uku abu na hudu wato daga cikin ababen da ke hana tahiya aikin haji shine ya kasance mace ce take son ta yi aikin haji kuma aikin da ba na farilla ba ta riga ta yi na farilla wannan kawai na nafila ne na tadawu'i ne za ta yi to kuma mijin bai yarda ba to wannan dole ta haƙura amma malamai sun tattauna akan cewa inda dai na wajibi ne na farkon ne wanda za ta sabke farali to ko mijin bai yarda ba to nan wurin kenan ya halatta gare ta tafi in an bi da hanyoyin da za a bi bai yarda ba kenan ya halatta ta tafi saboda me saboda nan kuma wajen bauta Allah ne wanda kuma in aka zo wajen magana bauta Allah da mijin da mata kowa dukawa yake yi doka Allah ta wuce tunda nan an yi karhin shi nan haƙƙin Allah ne sannan kuma ya koyan wa musulmi da shi ma idan mahaiwan shi suka ce ba su yarda ba kai ya tahi kuma alhalin dama ya riga ya yi hajjin farilla wanga kawai na nafila ne to shi ma nan wurin bai kamata bai kenan ya ce sai ya tahi abu na ƙarshe wato na shida shine bashi mutunan da ke da bashi malamai suka ce bashi kala biyu ne akwai bashin da yanzu lokacin biyan ya yi wagga shekarar da wanga watan dama cikin shi ne mai kuɗin ya ce sai ka biya shi kai kuma sai ka ce kuma ba ka biyan shi ta ya za ka yi maka ibada zan ta yi sai ka hana kaga mutane da wasu da imani kaza kaza a'a ba shi kudin shi tunda dai lokacin biyan yayi sai ka bashi kudin shi amma suka ce kamar bashin da lokacin biya bai yi ba watakila sai nan da shekara ko nan da shekara biyu ne ko ka yi yarjejeniya a rubuce za ka biyan wannan bashi to wannan bai hana kawai yanzu ka tahiyar ka tunda dai lokacin biyan bashin bai yi ba idan Allah ya kai mu wancan lokaci kenan kuma sai kaga Allah ya hore maka kuma abin da zaka biyan wannan bashi amma in dai yanzu lokacin ya yi mai kudi yana bukatar kudin shi baka cewa kai kawai ta za ka kai wa aikin hajji a sai ka biya mai kudi kudin shi kenan ka fasa ta yi aikin hajji haka nan kuma suka ce idan bashin da ake bin ka bashi ne wanda kake bin shi da wanda kake biyan shi da guntu guntu da guntu guntu ne kake ta biya wanda kake ganin wannan abin da kake dan badawa jikka kaza duk wata ko duk shekara bai hana ka kana iya ka biya wannan bashin kuma sannan haka zuba kudin saudiya ka kai wa aikin hajji shi ma wannan babu laifi ko kuma ma ya zaman to kana iya biyan bashin kuma ka taimaka ka je kai wa aikin ka na hajji duk wannan babu laifi amma dai mutum wato baka san hanyar da zaka samu kuɗi ka biya mutane ba kuma ka je ka kwaso kudin sa ka ce wato ka kwaso bashi dan ka zo ka tayi wato ka je ka yi aikin hajji baka da wata hanya ta samun kuɗi wadda kake kyauta zaton cewa wato zaka biya mutane kudin su to ka sani Allah bai far Allah bai aza maka dole ba Allah dama ce waye walillahi ala nasi hijjul bait sai ce mi liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon tayya abun ba cilis bane ba ga wanda baya da iko kamar zakka ce kai baka da kosisi amma magana zakka ana ana zuwa ne ai wannan zancan can wajen masu kudi kai babu abin da ya dame ka kai wanda ya hido ya kawo bakin take Allah ta'ala ya samu dace muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sare mana al'amuran mu baki da ya Allah ka kwaranye mana dukkanin bakin ciki ya Allah ya Allah muna roƙonka masu bashi Allah ka raba su da shi ya ubangiji Allah ya Allah muna roƙonka akan bukatocin mu na alkhairi baki daya muna roƙonka da sunayenka da siffofinka da ibadojin mu wanda ka yarda da su ya Allah muna tawassali da wannan baki da Allah ka share mana hawaye maka biya mana dukkanin bukatocin mu Allah ka ƙara rufa mu asiri duniya da lahira ya Allah ka raba mu da fatara da talauci da rishi Allah Allah ka raba mu da saboda kakanikai Allah ka yi mana wadata da rufin asiri Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah ka kare shirye da shugabannin mu ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka azurta mu ta inda muke tsammani ko kuma inda ba mu tsammani ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kare azurta mu wato da ilimi wanda yake yake mai albarka ya ubangiji Allah kare shirye da mu kare shirye da bayan mu ya Allah kare shirye da mu kare shirye da bayan mu marasa lafiya ya ubangiji Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiya su ya ubangiji Allah muna roƙon ka wanda suka riga mu gidan gaskiya ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo ya ubangiji mu Allah ka sa mu cika da imani sai a daidaita su